بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha biyar ga watan dulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya daidai da ashirin ga watan march shekara ta dubu biyu muna karatun sahihu muslim a cikin babin jana'iza a inda al'imamin muslim kamar yadda al'imamin nawu ya kulla mana babuka ya ce babul buka'i alal mayyiti babin da ke bayani akan hukuncin kukan mutuwa hukuncin kuka ga ainihin mamaci a jiya muka ji ainihin hadisin farko da al'imamu muslim ya kawo mana a ƙarƙashin wannan babi yadda ainihin wata mata mai suna ummu salama ta ce yayin da mijinta ya rasu a ƙasar madina inda suka hijira suka koma sai ta ce o baƙo ya mutu a baƙuwar ƙasa ta ce ni ko wallahi sai na yi kuka riris kukan da duk sai an ji labari an je ana ba da labari ai wannan mata lallai tana ƙaunar mijinta ta ce na kintsa kenan zan yi wannan kuka sai ainihin wata mata ƙawata ta taho tun daga gabashin madina don ta zo ta taya ni sai annabi ya tare ta ya ce ke za ki shigar da shaidan gidan da allah maɗaukakin sarki ya fitar da shi sai da annabi ya faɗa wannan mata magana sau biyu ummu salama ta ce to da wannan labari ya iso gare ni shi kenan sai na kame ban yi kukan ba in ya zama wadda za ta taya ni kukan mutuwa an hana ta ashe ni ya fi cancanta da in ainihin bar kukan mutuwa kenan mun karanta wannan hadisi mun shiga hadisi na biyu sai lokaci ya kure don haka zamu dauko daga kanshi a inda al-Imam Muslim yace haddathana Abu Kamil al-Jahdari haddathana Hammad ya'ni ibn Zaid ya'ni ibn Zaid an Asim al-Ahwal an Abi Uthman an-Nahdi an Usman an Usama ibn Zaid qala Usama dan Zaid wani da ne daga cikin ƴaƴayen da aka haifa a Madina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana matukar kaunar shi sakamakon kaunar da ma'aiki yake wa mahaifin shi wato Zaidu dan Sabit shi Usamatu yake ba mu labari yace qala yace kunna inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun kasance a wurin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu sai ɗaya daga cikin ‘ya'yayen shi ta aiko tana kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi ya zo gidanta kamar yadda muka fara bayani in kana dattijo kana da ‘ya a gidan miji in ta aiko ka je don kai sulhun su ko kuma don ka saurari wata bukata tata babu laifi za ka iya zuwa haka ko da bata aiko ba in kana da sarari sai ka rinka zuwa lokaci ya lokaci kana bincikar halin da take ciki ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yin haka sahabban shi suna haka bukhari ya ruwaito hadisi wata rana ainihin annabi ya tafi ya ziyarci yar shi fatima sai ya same ta murtik ta yi fushi ya ce lafiya ta ce sun ɗan yi faɗa ne da aliyu wai shine aliyu ya fushi ya fita shine ainihin annabi ya aika a je a kira shi aka je ainihin kiran sayyidina ali sai ainihin aka same shi yana kwance a masallaci aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shikenan annabi ya taso da kanshi ya zo ya samu sayyidina ali ya lallashe shi ya shashare wa aliyu ƙasa da turbaya wadda ya kwanta a masallaci annabi ya ce da shi kum ya aba turab ka tashi ya kai baban turbaya ya kama hannun shi ya je da shi gida aka je aka yi sulhu to wannan shine aikin da dattawan farko suke yi haka duk dattawa na gari babu laifi ba girman ka bai faɗi ba don ka je sulhun ta yarka ne dan in abin ya rikice dole da in an zo gidanka me zaka yi zaman sulhun zaka yi shi yasa yana daga cikin wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sayyidina umar ma haka yace lokaci zuwa lokaci yakan taka ya tafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya ziyarci yar shi hafsa ko in ya ji ta yi wani kuskure ko kuma haka siddan ya ce sai in je in zauna sayyidina umar ya ce sai lokaci zuwa lokaci har ya je ya samu wata ran yar shi hafsa ya nema ta faɗa ya ce kar kishi ya rinka ɗaukar ki saboda kin ga annabi ya fi karkatuwa zuwa ga ƙauna ga sayyidatina aisha haka da yake mata faɗa har ran da al'amari ya rikice ya je ya same ta kuma tana kuka ya kama ta yana mata fada yana cewa abin da nake gaya miki gashi nan ya afku to shine ainihin anan ake bamu labari cewa wannan ainihin wato abin nan ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta aiko tana kiran shi wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan laha fil mauti tace a shaidawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya marma zai zo wurina akwai wani danawa wanda yake ba shi da lafiya tamkar zai mutu فقال للرسول صلى الله فقال للرسول سي النبي يتي ودان ايكنتا ارجع اليها fa akhbirha inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta kaje ka gaya mata cewa abinda Allah ya bayar dama nashi ne abinda kuma Allah ya karba dama nashi ne ma'ana duk abinda ta gani in ma har Allah ya karba dama ajiya ya bayar nashi ne wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kuma komai a wurin Allah yana da lokaci dan haka in lokacin ajalin wannan da yayi babu abin da zai amfana mishi na daga ainihin cewa a iya jinkirta mishi famurha ka umarce ta faltasbir ta yi haƙuri wal tahtasib ta nemi Allah ya bata ladan haƙuri din ashe har haƙuri da zaki yi akan mutuwar ɗanki ko ɗan uwanki ko mijinki ko babanki ko mahaifiyarki ko haƙurin da zaka yi haƙurin zaka yi dan Allah ne sannan ka samu lada dan haka ake son haƙurin ya kasance a karan farko lokacin da zafin mutuwar ya girshe ka sai ka yi haƙuri dan bayan kwana uku ko kwana biyar ka ce ka yi haƙuri to dama an baka yi haƙuri ba kai kashe kanka zaka yi dole ka haƙura dama amma so ake da zafin mutuwar lokacin sai ka haƙura ka nuna dangana ka nemi Allah ya baka ladan haƙuri ba'adar rasulu faqala sai dan aiken ya dawo ya ce innaha qad aqsamat alayka qad aqsamat la ta'tiyannaha ai wannan yata ka tana roƙon arziki tana godonka tana magiya tana yin mita akan cewa lallai ka zo don ka ziyarce ta qala mai riwaya yace fa qama an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya miƙe da kanshi wa qama ma'ahu sa'ad ibn ubada wa mu'adh ibn jabal aka samu waɗannan manyan sahabbai cikin malamai daga cikin sahabbai suka miƙe sa'ad ainihin dan ubada da mu'adh dan jabal wan talaqtu ma'ahum usamatu mai bamu labari yace ni ma sai na miƙe na bisu farfa ilaihi sabiyyu aka miƙo wa annabi yaron wa nafsuhu taqaqa'u ka annaha shannatun wannan rai na yaron yana hawa da sauka kamar shanna kamar salka in an sa ruwa wanda kamar a ce misalin leda a zuba ruwa tana ai ana jajjaga ta haka ran yaron yana hawa yana sauka kamar zai fita fafabat ainahu sai idanuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai suka ainihin ciko da hawaye fa qala lahu sa'adun sai sa'ad ya ce ma hadha ya rasulullah ya manzon Allah me kenan wannan qala sai ya ce hadhihi rahmatun wannan tausayi ne ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi wanda Allah ya sa a cikin zukatan bayin shi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhmaa kuma daga cikin bayin Allah Allah yana jin tausayin bayi masu jin tausayi dan haka idan ka fidda hawaye yayin mutuwa wannan bai lalatar da tawakkalinka ba matukar zuciya tana cike da tawakkali amma in ka yi ihu da baki zuciyarka ta nuna gajan dangana wannan ko da hawaye ba su fita ba shikenan ka yi asara don haka abin da ake so zuciyarka ta yarda da Allah bakinka ya faɗi alheri to ko idan ka yi hawaye ko bai yi hawaye ba ka samu lada saboda ka koma ga Allah وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابن فضيل حول السند وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية جميعا wannan na daga cikin fa'idar ainihin aikin al-Imam Muslim sai ya tattaro hanyoyi gaba ɗaya na malaman da ya samo hadisi ɗaya a wurin su sai tattara su sai ce dukkanin su waɗannan malamai guda uku da suka bashi hadisi an asimin al-ahwal sun karɓo wannan hadisi daga al-imamu asim al-ahwal bi hadha al-isnadi da irin wannan isnadin da muka ji غير أن حديث حماد أتم غير أن حديث حديث حماد أتم وأطول yace sai dai kuma hadisin Hammadu shine hadisin da muka makarantawa ya fi ainihin cikakken bayani kuma ya fi tsawaitawa wato yanzu ya samo wa hadisin hanyoyi guda hudu kenan amma sai ce maka waɗannan hanyoyin guda uku sun zo da takaitaccen bayanin waccan hanya guda ɗaya ta zo da gamsashe da kuma dogon bayani ana haddasa Yunus bin Abdul A'la as-Sadafi wa Amr ibn Sawwad al-Amiri قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر يجي اشتكى سعد بن عبادة شكوى له سعد بن عبادة ياي وترش اللافية وديك شهرر ياتي كسن قوة ياسن تتكين صحبي أول تلوكتي to kuma in kana yawan karanta hadisan sa'ad za ka yi yawan jin ainihin game da labarin wannan rashin lafiya wadda shi wannan bawan Allah ya sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama fa ata rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya'uduhu ma abdurrahman ibn auf wa sa'ad ibn abi waqas wa abdullah ibn mas'ud da annabi ya tashi zai tafi gaishe da wannan sahabi sai annabi ya ɗibi manyan malamai cikin sahabbai irin su abdurrahman dan auf sa'adu dan abi waqasin da kuma abdullahi dan mas'ud falamma dakhala alaihi yayin da annabi ya shiga inda shi mara lafiyan yake kwance wajadahu fi ghashiyatin sai ya same shi an lullube shi wannan wuri ya zo da ainihin a kalima biyu lafazi biyu hatta a cikin bugu na sahihu muslim kamar yadda alqadi iyad ya bada labari haka al-imam an-nawawi suka bada labari a cikin sharhohin su akwai kuma riwaya bukhari ita ma da ta zo da ghashiya fa wajadahu fi ghashiyatin min ahlihi wannan kuma gashiya sai ya same shi a lullube an sa wani mayafi an lullube shi ko kuma fi ghashiyati ahlihi sai ya samu iyalan gidan shi sun yi cincirindo sun kewaye shi ana ta ainihin jimami mai gida ba lafiya faqala sai annabi ya ce aqad qada shin ya cika ne ya mutu ne muka ga an lullube shi an yanyame shi haka qalu la ya rasulullahi suka ce a ya manzon Allah bai mutu ba فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما زو الله يفشي دكوكا فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكوا جماعة da suka ga manzon Allah ya fashe da kuka su ma sai suka fashe da kuka so duk abin da manzon Allah yi tunda dai Allah ya ce musu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ku yi kyakkyawan koyi da manzon Allah ina ma'ana duk koyi da manzon Allah kyakkyawa ne dan haka wannan mafhumu laqab ne da yace ku yi kyakkyawan koyi a'a ba wai ana nufin akwai inda koyi yake kyakkyawa akwai inda ba kyakkyawa ba a'a duk abin da kai koyi da annabi wannan abin kyakkyawa ne to shikenan sai suka fahimci haka kuka ma gashi annabi ya fashe da kuka su ma sai suka fashe da kuka wata ran annabi na cikin sallah a tsakiyar sallah ki sai wurgar da takalman shi su ma suka cire suka wurgar annabi ya idar da sallah ya ce me yasa suka ce mun ga ka cire ne shi yasa muka cire yace a ni ma dai mala'ika ne yazo yace akwai najasa a karkashin nawa daga yawan ɗayan ku zai shiga masallacin shi da takalmi sai ya share tukuna sa'annan ya shiga wato da farko da ba ma sa sharewa kawai sai su shiga duk wannan abin da ake nuna mana shine su sahabbai sun makale abin da ɗaya suka ga annabi ya aikata sai su aikata babu ruwansu da tawili ko annabi da yayi eh to yayi ya zama musu addini radiyallahu ta'ala anhu da suka ga annabi ya fashe da kuka su ma suka yi kuka faqala annabi yace ala tasma'un jama'a ba kwa ji ne kuna ji da kyau inna allaha la yu'azzibu bi dam'il aini Allah baya azaba saboda hawaye da mai kukan mutuwa ke zubarwa wala bi huznil qalbi haka Allah baya azabtar da dan uwan mamaci saboda ya nuna damuwar zuci walakin yu'azzibu bi hadha sai dai Allah yana azaba da wannan ne wa ashara ila lisanihi manzon Allah ya nuni zuwa ga harshen shi aw yarhamu ko kuma Allah yana rahama da shi ne ya danganci da aka yi maka mutuwa mai ka faɗa cewa kai ka shiga uku ka lalace ka yi asara to za ka sha azaba saboda wannan muguwar kalma da harshen ka ya faɗa a'a da aka yi maka mutuwa cewa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah madaukakin sarki ka gafarta mamacin nan Allah ka sauya min abin da yafi abin da ne asara shikenan sai Allah ya maka rahama Allah ya wa mamacin ka rahama shin wanne ne ka zaba don Allah a yi maka mutuwa ka faɗi muguwar kalima a azabtar da kai a azabtar da mamacinka shi ya fi maka koko a yi maka mutuwa ka faɗi alheri a yi maka rahama a yi wa mamacinka ainihin rahama ka faɗi alheri shi yasa duk sanda bala'i ya same ka sai ka rinka natsuwa kar ka ruɗe insha Allah babun fi iyadatil maridi al-imam an-nawawi yace babin da ke bayani dangane da gaida ainihin mara lafiya kamar yadda na gaya mana babukan waɗannan fa na imam an-nawawi ne ko da kaji mun ce muslim ya ce sai dai tajawuzan kawai amma nawawi shi ya kulla wa sahihu muslim babi wa haddathana muhammad ibn al-musanna al-anzi قال حدثنا محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أمارة يعني ابن غزية عن سعيد بن الحارث ابن المعلى عن عبد الله بن عمر أنه قال عبد الله بن عمر الله يقارى مش يردائي كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه Abdullahi dan Umar ya ce muna zaune tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai wani ba ansare mutumin Madina sai ya zo wa Annabi sallama thumma adbar al ansari sai shi wannan mutum bayan da suka gaisa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya juya ya tafiya shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce da shi ya akhal ansar ya kai dan uwan ansarawa ya kai dan uwan mutanen madina kaifa akhi sa'ad ibn ubada yaya jikin dan uwana sa'ad dan ubada ma'ana shi wannan da ya zo ya gaida annabi ya juya to kamar makwabci ne ko kuma dan uwa ne na jini akwai dangantaka tsakanin shi da sa'ad dan ubada wanda sa'ad kuma yana gida bai da lafiya to da annabi suka gaisa da wannan mutum har ya juya ya tafi sai ce ya kai dangin ansarawa yaya jikin dan uwana sa'ad dan ubada wa qala salih sai yace alhamdulillah jikin shi babu laifi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace man ya'uduhu minkum jama'a cikin ku wane ne zai tafi gaida wannan mara lafiya Sa'adu dan Ubada faqama sai shi manzon Allah ya miƙe wa qumna ma'ahu Abdullahi dan Umar yace mu ma duk sai muka miƙe tare da shi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bid'ata ashara mu goma sha wani abu ne wato bai rike lissafin sama ba mun wuce goma mun kai sha wani abu sha ɗaya ko sha biyu ko har zuwa sha tara ma alaina ni'alun yace ko takalma babu a kafafuwan mu slippers ko sandals wala khifafun haka nan babu hufi a kafan mu ko kuma cover shoes wala qalani su kuma babu hula a kan mu wala qumusun babu riguna a jikin mu babu tagoyi sai dai mayafi kawai sai kwarjan leke rataye a kafadun mu namshi fi tilka sibah muka rinka tafiya haka a cikin wannan kasar mai ɗanɗanan kanwa saboda kasar madina irin ɗanɗananta kenan dan haka duk yadda ka kai ga yawo a kasar madina sai kaga kafa ka da faso duk yadda ka kai da tsafta duk yadda ka kai da goge kaushi da abin nan in dai kana madina sai kafa ka ta faso saboda kasa ce mai zafi mai ɗanɗanon kanwa makamancin haka to dan haka yace haka muka tashi muka rinka taka kafafuwan mu ko takalmi babu a cikin wannan irin kasa hatta ji ina har sai da muka je gidan shi wannan mara lafiya fasta'akhara qaumuhu min hawlihi dangin shi da muka samu suna kewaye da shi da suka ga mu baki mun zo duba shi sai suka ja da baya suka ba mu wuri hatta da na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu alladhina ma'ahu har sai da manzon Allah da sahabban shi waɗanda suka zo tare don gaishe shi sai da suka matsa kusa da mara lafiyan suka je suka gaishe shi mahallin shahid a ciki gashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je gaida ainihin wannan mara lafiya tare da ainihin sahabban shi dan haka yana daga cikin sunna gaida mara lafiya a cikin hadisul qudusi wanda al-imam al-bukhari ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Allah ya ce ranar alkiyama zai tirke wanda bai je gaida wani musulmi mara lafiya da yake da labarin rashin lafiyar shi ba wani me yasa ne rashin lafiya baka zo gaishe ni ba mamaki sai kama kaka ce ya Allah kai ne Allah ubangijin halittu ta yaya za a kai rashin lafiya har in je gaishe ka sai ce bawa na wani bai rashin lafiya ba sai ka ce in yayi to me yasa baka je dubo shi ba baka san da ka je dubo shi da ka same ni a wurin ba to da wannan ne malamai suka ce na daga cikin abin da yake wajibi ne da ke haƙoƙi akan ƴan uwa musulmi gaida ainihin mara lafiya kamar yadda hadisai suka zo ƙarar suka bayyana haka cikin bukhari da muslim allahumma sai dai in baka da labarin kwana bai da lafiya ko kuma kai wani uzurin ya tare ka amma kana da labari babu wani uzuri mai ƙarfi ko karɓaɓɓe wanda zai sa ka ƙi zuwa gaishe shi lallai haƙƙin shi ne wajibi ne sai ka je ka ainihin dubo shi in ba haka ba bashi ne ranar alkiyama Allah zai tuhumce ka akai Allah ya kiyaye al-Imam an-Nawawi a cikin wannan sharhi nashi na sahihu Muslim mai suna al-Minhaj bi sharhi Muslim ibn al-Hajjaj yace fihi ma kanat as-sahabatu radiyallahu anhum min az-zuhd fi ad-dunya wat-taqallul minha wannan hadisi yana nuna mana irin yadda sahabbai suke baya-baya suke taka tsantsan game da duniya da kuma karantawa game da al'amari na duniya wato suke bi sannu-sannu suna taka tsantsan ba sa durmusa kansu ga harkokin duniya wa itrahi fuduliha da kuma watsar da abubuwan da suke na ainihin rudani ne na duniya wa adamil ihtimami bi mafakhiril libasi wa nahawhi da kuma yadda sahabbai ba su damu da ainihin alfahari da tufafi da makamancin shi ba tun da gashi an ce ko riga babu a jikinsu sai mayafi takalma babu babu khufi babu komai haka suka taso suka taho wa fihi jawazul mashi hafiyan al-imam an-nawawi yace wannan hadisi ya nuna halaccin yin tafiya babu takalmi ma'ana dan tafiya a cikin anguwa dan katako kana tafiya babu takalmi babu laifi akan wannan me yasa ga annabi da sahabban shi haka ta faru gare su wannan ku iya bambance af'alur rasuli wa ashabihi babi ne cikin usulul fiqh ayyukan annabi da sahabban shi kar kadai dan kaji an ce ai annabi ya taho kafa shi ba takalmi sai ka ce sunna a'a halal kenan li'anna hadha min babil mu'amalat wannan harka ce ta mu'amala tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabban shi suka yi shikenan sai ka ainihin tako zuwa wani wuri kafa ka babu takalmi me yasa sai ka ce saboda ina da bukata haka ne to an an nuna maka halal ne dan a dauke daga kada wani ya ga laifi ne amma ba cewa kai sunna ce tafiyar ka babu takalmi ba jama'a mun gane wannan da kyau ko wajibi ne in baka iya bambance af'alur rasul ba shi yasa na daga cikin matsaloli masu muhimmanci a cikin ilimin usulul fiqh iya bambance ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallama in kanat ala wajhil qurba fayajib iqtida'uhu in annabi ya yi kaza ne ta fuskar ibada wannan abun wajibi ne kai abun tilas ne babu makawa sai inda wani uzuri tare da kai ko kuma shi abin an samu dalilin da ya sassauta hukuncin daga wajabci ya zama mustahabbi in aka samu annabi ya yi abu ta fuskar ɗabi'a to wannan halal ne kai koyi da shi in kana da bukata ma'ana an sauƙaƙe maka kamar nan yanzu don kafar ɗan adam tana da buƙatar hutu yayin da ta daɗe tana tafiya da takalmi to akwai buƙatar hutu shi yasa hadisi ya zo sahihi cikin sunan nasa'i wani ainihin sahabi yana bincikar wani hadisi da annabi ya faɗa shi baya nan sai aka ce ai yanzu wanda ya rage zai iya tabbatar maka annabi ya faɗi magana nan ko bai faɗa ba yana can an naɗa shi shine kantoma shine gwamna a ƙasar masar wannan sahabi ya tashi tun daga ainihin ƙasar madina ya tafi har zuwa ƙasar masar yana zuwa ya je samu wannan sahabi wanda shine gwamna a ƙasar masar ya ce na zo yana zuwa aka miƙo mishi fulo aka miƙo ruwa ya ce a'a na zo ne zan tambaye ka wani hadisi da na ji cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi amma na kasa samun tabbas a kai shine na zo dan in tabbatar an ce kana wurin haka ne sai ya ce wani hadisi ne ya ce kaza kaza kaza sai ya ce haka ne sai ya ce zo ka raka ni ba za ka sha ruwa ba za ka huta ba ya ce a abin da ya kawo ni na samu sai juya suka taho suna tafiya sai ga shi wanda ke rakiyar gavna kenan yana raka shi kafa shi ba takalmi sai ce ala gafata malam lafiya kuma naga ka taho kafa ka babu takalmi sai ce eh annabi ya umarce mu ne wani lokaci mu rinka tafiya babu takalmi wannan shi zai rinka sa kafafuwan mu suna hutawa to ashe kaga wannan maslaha ce in kana da bukata to shikenan tafiya wato annabi ashe ba ibada kaɗai ya karantar da mu ba har mu'amala har yadda za ka yi ka ji daɗin rayuwar jikinka kafarka ta daɗe a cikin huffi ko ta daɗe kana tafiya da takalmi in ka ɗan taka haka ba takalmi sai ka ji daɗi kafarka ta miƙe to shine abin da ake nuna maka ina fatan mun gane shine al-imam an-nawawi yace wa iyadatul imami wal alim al marida ma ashabi wannan hadisi kuma ya nuna mana limamin gari ko limamin anguwa ko shugaban jama'a ko limamin masallaci ko babban malami ya je gaida mara lafiya shi da ainihin sauran ɗaliban shi da sauran jama'a karka ce dan kai ne malam wane ko kai ne liman ko kai ne shugaba ko sarki wane bai isa ka je gaishe shi ba ga annabi ya je gaida wannan talaka ne daga cikin talakawan da ke rayuwa a ƙarƙashin shi sallallahu alaihi wasallam باب في الصبر عند على على المصيبه عند الصدمه الاولى الامام مسلم yace babin da ke bayani akan hakuri idan wata masifa ta faru hakurin a karan farko yanzu yanzu kana zaune sai aka zo aka ce maka alhaji mota ka ta yi hadari sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka natsu yaya abu ya faru ka dauki mataki na natsuwa da hakuri da dogara ga Allah yanzu yanzu ka zo ka baro ɗanka ba lafiya kana nan zaune ana karatu ana wa'azi sai aka zo aka ce maka wani ɗan nan naka da ke jiya asibiti ya rasu kar kuma a yi biyu babu kai kuma ana faɗa maka kamar miƙe ya nuna baka yarda da Allah ba kenan jama mun gane wannan da kyau ko ko kuma a ai kasuwa ta kama da wuta kana tsalle ka afka wuta ana tare ka duk wannan rashin imani ne babu musulunci a zuciyarka ka dogara ga Allah ka dogara ga Allah Allah duk asarar da ya aza maka in ka koma gare shi sai ya sauya maka abin da ya fi wannan alheri ga kuma yarda da kai da zai yi tunda ka yarda da shi jama mun fahimci wannan da kyau قال حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا محمد يعني ابن جعفر حدثنا شعبة عن ثابت قال سميت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبر عند الصدمة الأولى أنا سيتي ناجي من زون الله ينا تشيوا حقولي وان دا الله يكي يردا دا شيشيني حقولي أكرم فرقو سند مسيفة تساميكا lokacin da ta girshe ka din nan sanda abin ya zo maka da zafin shi to a lokacin ne za ka yi haƙuri Allah ya yarda da wannan haƙurin naka وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى على امرأة تبكي على صدي لها أنس يتي wani lokaci annabi ya zo wucewa sai ya ga wata mace tana kuka ga wani ɗana ta da ya rasu ta tsaya wurin kabarin tana kuka faqala laha taqillaha wasbiri annabi ya ce ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri ɗa dai ya riga ya mutu kukanki ba zai dawo da shi ba don haka ki tsoraci Allah ki haƙuri faqalat sai ta ce wa ma tubali bi musibati ai kai dan baka damu da musiba ta bace abin da ya same ni dan baka ya samu ba dan haka kace in yi haƙuri baka san zafin abin ba annabi take gaya bakan magana saboda manzon Allah al'amarin shi bai sauki ne ba yawo yake da wasu fulafulai wasu ɗaliban shi suna zikiri suna tsalle ta bayan shi ya yi rawani ya sa wasu alkyabbobi balle daga ka gan shi dole ka gane zai yawon shi shi kaɗai haka bawa ne cikin bayan Allah bai ɗauki al'amari da zafi ba jama'a mun gane tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin تجري من ذلك جنات تجري تحت الانهار har zuwa karshen aya in Allah so duk abin da ake gani na kyalekyalen duniyar nan Allah zai ninka annabi fiye da haka to saboda haka ya kamata sai jama'a su gane duk wannan irin abubuwa da mutane suke gani shine walittaka shine malanta wannan ma'aunin mutane kenan ma'aunin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabban shi daban ba a ce lallai dan kai ne babban mutum sai ka yi naɗi ka kawo wata alkyabba ka ɗora ka kawo malin malin kasa ka kawo wani tuma ƙasa kasa ka kawo wani rawani ka ɗaura wuyanka duk ka dabaibaye kanka kamar gawa yaushe za ka iya abin da ya waje ba a kanka jama'a ina fatan mun gane wannan al'amarin su su al'amari ne mai sauki in ba haka ba ta ya za a yi a ce yau ga wata musulma a ce manzon Allah yana anguwarsu bata san shi ba kuma ko bata san shi ba ma da in irin yanzu ne da ake shiga ta runtu ai dole ta gane wannan wane ne amma al'amarin shi mai sauki ne tace tafi dan abin ba kai dame ni ba shikenan manzo Allah ba zai ce su Aliyu su Abu Huraira su ne samari ku je ku lakaɗa mata duka ba walan ma zahaba da annabi ya wuce ya wuce washi me tace dama cewa tai tafi ka ba ni sai ya tafiya shi kila laha sai aka ce da ita innahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke wannan manzan Allah ne yake gaya bakan magana fa manzan Allah kika wartaka kika kora kika ci mutunci fa akhadha mislul mauti sai ta ji kamar za ta mutu sai ta firgice ta shiga uku ta lalace kaza kaza kaza kaza fa atat babahu sai ta rugo da gudu ta taho kofar gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama falam tajid ala babihi bawabina bata samu masu gadin kofa ba ma kofar haka take ferere kawai ta shigo kai tsaye wa qalat ya rasulullahi tace ya manzon Allah lam a'rifka ai ban san kai bane ban gane kai bane shi yasa ne maka wannan bakan magana wa qala sai annabi yace inna masabru inda sa inda awwali sadama ai hakuri mai amfani shine hakuri a karan farko au qala inda awwali sadama ko kuma a karan da ainihin farkon musibar ta same ki a lokacin zaki hakuri to wannan hadisi sai ya nuna mana ashe hakuri da ake cewa ayi shine sanda abin ya same ka ake so ka natsu kai hakuri kai fatan Allah ya baka lada shi zai amfanar da kai don haka duk inda kaji ana ambata hakuri hakuri da falalar shi to kaji sai a sanda abin ya same ka sannan ba kai hakurin sannan ya amfane ka wannan hadisi ba sai mun tsawaita sharhi ba mun karanta dogon sharhin da al-Imam Ibn Hajar ya mishi a cikin karatun da muka yi na Bukhari a babin jana'iza a takaice na daga ciki wannan hadisi yana nuna mana tawali'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan da iya da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallama gashi yanzu wannan mata ta gaya mishi bakan magana madadin annabi ya sa a daka ta a casa ta a je a kulle ta a wulakanta ta sai ya wuce ba ta wuri sai ya karbi uzuri saboda ya san bata san shi ba jahila ce sannan abu na biyu wannan ya nuna yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake bi wajen karantar da jama'a addini wato in har baka fahimci abin da ka faɗa ba ba a yi maka ilzami ba a lazimta maka wannan magana domin kalmomin da ta gaya annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wasu rawayoyi suka bayyana tafi ka bani wuri masifar da ta same ni dan ba kai ta sama ba wannan irin maganar ko liman ka gaya wa ita ka wulakanta shi ka ci mutuncin shi balle ka gaya annabi ita ma'ana da ma'anar kalmomin da ta gaya mishi da za a hukunta ta sai a hukunta ta fita daga musulunci kenan amma kun ga annabi bai waiwai wannan ba to sannan wannan hadisi ya nuna mana kai kuma karka ce ba za ka karbi nasiha ba sai ga wanda ka sani dan yanzu ita kadai abin da ya hana ta karban nasihan nan shine dan bata san shi wani bane ashe da ta gane wani ne da ta karba domin lokacin da ta zo ta gane wani ne sai ta rugo da gudu kuma ta ce na ya haƙurin da ka ce in yi a ɗazu me ya hana ki yi a ɗazu dan bata san shi bane to kaga wannan na daga cikin hadarin da mutane suka fada cewa ai in dai ba wani da na sani ya gaya mini ba to ba zan ji ba to wannan ainihin yana da mummunan hadari abu na gaba kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin ziyara ainihin makabarta hatta mata ma ainihin shari'ar musulunci ta halatta musu kuma ta sunnanta musu ziyara ainihin makabarta domin gashi annabi bai mata fada akan ziyarar ba annabi ya ne mata fada ne akan da ta ziyarta ta yi kukan jama'a mun gane wannan don haka abin da hadisi ya inganta da shi kenan la'anallahu zawaratil qubur Allah ya la'anci mata masu yawan ziyara fa'alat masu yawan ziyara amma riwayar da ta zo cewa la'anallahu za'iratul qubur Allah la'anci mata masu ziyara makabarta wannan riwaya ba daidai bace bata inganta ba zawwarat ma yawan ziyara aka hana a ƙarƙashin haka wannan mata hadisin ta dalili ne akan halaccin ziyara makabarta hadisin Aisha kuma da Annabi ya ce ke ba za ki ziyarci kabarin wanke Abdurrahman ba dalili ne akan ziyara makabarta ga mata sa'annan kuma hanin da Annabi ya ce ku daina ziyara makabarta hani ne da ya shafi maza da mata daga baya ya zo ya ce ku ziyarci makabarta ɗauke wancan hani ne akan maza da mata don haka ko namiji ko mace za su iya ziyara makabarta amma Annabi ya ce in sun je kar su faɗi mugun abu in an san in ta je za ta faɗi kalmomi munana ko za ta yi ta birgima a makabarta ko za ta yi ta rura ihu to anan sai a hana ta in ya zan za ta iya hannuwa daga kukan da waɗannan abubuwan sai a bata in ku an tabbatar in dai ta je sai ta yi waɗannan abubuwan to lallai sai a hana ta ziyara makabarta gaba ɗaya sannan ko da in ta je ba za ta yi waɗannan abubuwan ba to saboda haka sai a kiyaye wannan insha Allah wa haddathana Yahya ibn Habib al-Harisi haddathana Khalid يعني ابن الحارث حول السند وحدثنا عقبة بن مكرم آه ابن مكرم العمي حدثنا عبد الملك بن عمرو حول السند وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة عند قبر معنى دي حنيوين حديث ne da yake kawowa cewa a cikin wani lafazin an samu cewa annabi ya wuce wata mace ne a wurin wani kabari tana kuka babun almayyitu yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaihi imam muslim yace babin da ke bayani akan cewa ane wa mamaci azaba sakamakon kuka da dangin shi suke mishi saboda haka ke mai kukan mutuwa kina kuka kina ihu kina ruri kai mai kukan mutuwa ka tabbatar da cewa kana ja wa mamacinka azaba ne sakamakon wannan kukan haka sai ka ji tsoron Allah ka bari قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر hafsa ‘yar Umar Allah ya ƙara masu yarda yayin da aka soki na Umar sai ta fashe da kuka. Fakala Umar ya ce, Mahalan ya buntayya, e ‘yata ki saurara ki daina kukan nan, alam ta'alami anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙala, ke baki san manzon Allah ya ce, Innal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaihi. Baki san manzon Allah ya ce, mamaci ane mai azaba saboda kukan da dangin shi suke mishi ba. kuma kike min kukan mutuwa baki san haka bane jama'a kun ji bayan Allah na gari yana kwance jini na zuba a jikin shi kuma kukan shi ake wa amma duk da haka bai rabu da sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da ya ga yar shi za ta saba wa hadisin manzon Allah sai da ya jawo hankalinta kike mini kukan mutuwa bayan manzon Allah ya hana kamar hadisin Abdullahi dan Qais Abu Musa al-Ash'ari haka shi ma ya faɗi ya suma sai kawai sai ji mutan gida ana ta ihu ana an shiga uku an kaza kaza can sai ya farfado sai dubu wata yar uwar shi yace ke ce kike fadin kaza kike fadin kaza tace eh yace ki san cewa sa'an da kike kukan nan duk kalmar da kika faɗi sai an nuna na an ce kai ma haka duk sanda kika ce kin shiga uku kin lalace sai a dube ni ni da kike tsammanin na mutu sai ce kai ma ka shiga uku ka lalace yasa ka ce da ya mutu ba wanda ya ko a gidan kowa sai ya shiru su ma ma kenan fa balle mutuwa قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد الله بن عمر يتي يا كربو daga mahaifin shi ainihin Umar Allah ya kara musu yarda annabi yace الميت يعذب في قبره بما نهى عليه mamaci a mishi azaba tun daga kabarin shi saboda kukan da aka yi mishi tun kafin aje kiyama za mu zo mu samu wasu lafuzza waɗanda za su nuna za a yi mai azaba kamar yadda ka ji a nan kabari kuma an tashi kiyama za a yi mishi azaba saboda kaɗai dangin shi sun yi mishi kukan mutuwa وحدثنا وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المصيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال almayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaihi irin dai hadisin dazu ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ane wa mamaci azaba sakamakon kuka da dangin shi ainihin suke mishi wa haddathani ali ibn hujr al-sa'di حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال لما طعن عمر أغمي عليه عبد الله بن عمر يجي yayin da aka samu wannan ba ma guje mutumin ƙasar Farisa ɗan Iran ya soka wa ainihin Sayyidina Umar wannan wuka a ciki to daga cikin lokutan da Umar yake jiya sai wani lokaci Umar sai ya suma fasiha alaihi sai aka saka ihu Sayyidina Umar ya suma falamma afaqa yayin da ya farfado qala sai yace amma alimtum anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayy ku ba ku san cewa manzon Allah ya ce mamaci yana shan azaba saboda kukan da ƴan uwan shi masu rai suke mishi ba ku ba ku san haka ba ma'ana anan tunda su kukan da suke shi ya su mane su kuma sun dauka mutuwa kaga kukan ya dauki kukan mutuwa kenan قال حدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال أبو بردة يتي يا كربو دغا ما هيفين ششيني أبو موسى الأشعري أبو موسى يتي لما أصيب عمر يا عند أكا جيما عمر لوني جعل صهيب يقول sai Suhaib ɗaya daga cikin sahabbai ya fashe da kuka a cikin kukan shi yana cewa wa akha wato wayyo dan uwana فقال له عمر سي عمر يتي دشي يا صهيب يا كي صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كيف كسم من ظن الله يتي إن الميت لا يعذب ببكاء الحي وكسان النبي يتي ممتي أني ما أذاب سبو لكوكا درايا يوسكي مشبه وحدثني علي بن حجر أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله يعين دا أكسو أينهم سيدنا عمر sai Suhaib ya taho daga gidan shi hatta da khala ala Umar har sai da ya shiga inda Umar yake fa qama bi hiyalihi ya biki sai ya tsaya daidai inda Umar yake yana ta kuka shi Suhaib wa qala Umar sai Umar yace alama tabki alama tabki akan menene kake kuka a alayya tabki saboda ni ne kake kuka qala i wallahi yace haka abin yake na rantse da Allah la'allaka ko la alayka abki ya amiral mu'minina kai nake wannan kukan saboda naga zaka mutu qala sai shi Umar yace wallahi na rantse da Allah laqad alimta anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala kai Suhaibu dai na rantse da Allah ka san annabi ya ce man yubka alaihi wa azab wanda duk ake kukan mutuwa to za a yi mai azaba ka sani kuma ka take sanin kaga Umar yana rantsuwa akan cewa Suhaibu ya sani ni wa yana da dalili na daga ciki wallahu alam ko ya san san da annabi ya faɗa shi Suhaibu yana wurin to ta iya yiwa shi kuma Suhaibu ya manta ko kuma ya ruɗe ko kuma ya ɗauki fassara daban da ainihin abin da Umar ya fahimci hadisin don haka sai gabari yayi qala fa zakartu dhalika li Musa ibn Talha mai riwaya yace sai naje na ga Musa ibn Talha fa qala sai yace kanat Aisha ta qulu amma ita Aisha bata yadda da wannan riwayar da Umar yayo ba tana ganin Umar ya manta sai ta ce inna ma kana ulaika al yahud ai yahudawa ne ake wa azaba saboda ainihin kukan mutuwa amma ba musulmi ba sai take ganin Umar bai ji hadisin daidai ba shine abin da Imam Muslim zai ta tarkato mana ya ta kawo mana riwayoyi yadda za ka yi ta jin yadda mas'ala ta faru ita Aisha dai bata ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce za a yi wa mamaci azaba saboda kukan da dangin shi suke ba to da ta ji an ce Abdullahi dan Umar da shi da baban shi Umar suna faɗin haka sai ta ce eh da Abdullahi dan Umar da mahaifin shi Umar mutane ne masu gaskiya ba zai yi su ƙarya ba kuma ba za a ƙaryata irin su ba amma kun san ji yana yin kuskure ta iya yiwa sun ji da kuskure ne ba su kiyaye daidai ba anan Aisha tana kawar da abin ne sai ta ce bayan Alƙur'ani ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra wani baya ɗaukar laifin wani in ko wani baya ɗaukar laifin wani yaushe ne za a ce wani yayi mutu yayi kukan mutuwa an yi wa wani azaba sai ita Aisha take ganin haka ba daidai bane to a ƙashin gaskiya dai ya tabbata Umar ya ruwaici wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu ya tabbata kenan Aisha ta ɗauki umumi ta yi aiki da shi a halin kuma ga mukhassis lil umum haka ce ga wani hukunci ya taho ga dangadan da faɗi sai aka samu wani hukuncin a hadisi ko a aya ya rage faɗin wancan dole ne ka ɗauki wannan hukuncin da ya zo wanda ya rage faɗin wancan in ba haka ba sai ya zama kaya aiki da wancan a inda bai kamata ba kenan وحدثني عمرو الناقد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة ainihin sabit ya ce anas ya bashi labari ya ce yayin da aka soki umar sai hafsa ta fashe da ihu ta saka ihu faƙala ya hafsa ya ce ya ke hafsa ama sami'ti rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙulu shin baki ji manzon Allah yana cewa al mu'awwalu alaihi wa azab wanda ake mishi ihu wanda aka saka ruri dan ya mutu za a yi mai azaba ba wa awwala alaihi suhaibun haka suhaibu ma ya saka ihu fa qala umar umar yace ya suhaib ama alimta anna al muawwala alaihi wa azab baka san wanda ake wa ihu wanda ake ruri ko kukan mutuwa gare shi ane mai azaba ba wato duk yadda al'amari ya kai wa sahabbai ba za su sake saboda su ake wa ba wai su yadda a saba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kar ma'ana kar ya zanka zan malam fada malamin fada in magana ta zo kai tsaye bata shafe ka ba to a tsaya a yi adalci in ku ta shafe ka to ka yi jingum aka ce malam fada wai wani malami ne yana zaune a fada sarki ya zo wani talaka ya zo ya gaisuwa ya tashi gaban sarki aka gan shi da sabuwar riga sarki ya ce dan me talaka za su rinka sa sababbin riguna irin wannan a karɓa rigan nan malamin fada yana zaune ya ce ranka ya daɗe tun da ya nemi halaɗin shi ya yi ɗinki a bar shi mana yace na ce a karɓa rigan nan malami ya sake wa sarki nasiha malam ya sake wa sarki nasiha karo na uku sai sarki ya ce na ce ku karɓa rigan nan ku ba malam sai malamin ya shuru kaga a nan na umar shi ake wa kukan mutuwar ba zai ga tun da mukami ne shi aka yi wa bari ya shiru ba a'a ba zai yadda a take hadisin manzon Allah saboda shi a mai kuka ba sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا داود بن رشيد حدثنا إسماعيل بن عليا حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة, جنازة أم أبان بن بنت عثمان ainihin mai bamu labari shine ayyubu ya ce ya karɓo daga abdullahi ɗan abi mulaika tabi'i ne ya ce kuntu jalisan ila jambi ibn umar na kasance wani lokaci ina zaune a gefen sahabi Abdullahi dan Umar wa nahnu nantaziru janazata ummi abani abanin binti Usman muna sauraron ainihin jana'izar wata ƴa ta sayyidina Usman mai suna ummu aban mun je muna zaune a a fito da gawar mai mata sallah wa indahu amr ibn Usman sai ya zan a wannan wuri akwai wani malami mai suna amr dan Usman cikin ainihin tabi'ai shi ma fa ja'a ibn abbas yaquduhu qa'idun a lokacin Abdullahi ɗan Abbas ya makance a ƙasar Makka ne wannan matsalar ta faru sai ga ana zaune ana jiran a fito da gawa a yi mata sallah sai ga Abdullahi ɗan Abbas a matsayin shi na makaho ya makance jagora yana jawo shi fa'urahu akhbarahu bi makan ibn Umar sai shi mai bamu labari ibn Abi Mulaika yace ina ganin jagoran nan ya ba da labari ga Abdullahi ɗan Abbas cewa ana gafarta malam ai akwai abdullahi dan umar ma akwai wani abokin kama yana zaune a wurin faja'a shine sai shi ibnu abbasin ya taho hatta jalasa ila janbi har sai da ya zauna gefe na ma'ana nan gefen abdullahi dan umar nan gefen kuma abdullahi dan abbas ni kuma abdullahi dan abi mulaika ina tsakiya julusul abadila kenan abdullahi abdullahi suna zaune a jere fa kuntu bainahuma abdullahi dan abi mulaika yace ni ina zaune tsakanin su fa idza sautun fid dari sai muka jiyo muryar wani kuka daga cikin gidan da aka yi mutuwar faqala ibnu umara sai ibnu umar yayi magana ka annahu ya ardu ala amri an yaquma fayanhahu wannan maganar da shi abdullahi dan umar yayi kamar yana tayi ne ga ainihin amru dan usman wato dan uwan wadda ta rasu din akan cewa ya shiga gidan yayi musu fada akan ainihin kukan mutuwa ga abin da abdullahi dan umar yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجي منزون الله yana cewa innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i ahlihi naji ma yake yana cewa mamaci ane mai azaba saboda kukan dangin shi qala yace fa arsalaha abdullahi mursala sai abdullahi din ya aika da ainihin wato dan aike cewa aje a ainihin kwabi wannan da take kukan mutuwa din wato shi ya faɗi wannan maganan ne kamar yana faɗin maganan ne ga ɗan uwan wadda ta rasu tunda mun zo gidanku ne sai muka ji wata tana kukan mutuwa sai marmaza ya ce na ji manzon Allah ya ce mamaci yana shan azaba saboda kukan mutuwa da ake mai kamar shi wannan malami yana ishara ga dan uwan mamaciyar ya aika a hana kenan to da ya ga bai aika an hana ba sai shi Abdullahi dan Umar din da kanshi malamin sai ya aika ya ce a hana فقال ابن عباس ابن عباس da ke gefe kuma sai ya ce kunna ma amirul mu'minina umar ibn al-khattabi hatta idza kunna bil baida yace akwai wani lokaci mun taho da ni da ainihin sarkin mu'minai umar dan khattabi har sai da muka kawo muka hau kan hanya idza huwa bi rajulin nazilin fi shajaratin muna cikin tafiya sai sayyidina umar ya hangi wani mutum ya sauka yana hutawa karkashin wata bishiya faƙala li sai shi umar ya ce da ni in ji abdullahi ɗan abbas yanzu kuma abdullahi ɗan abbas zai ɗauko mana wani labari ne daban yana son ya rushe waccan maganar sai ce sai umar ya ce da ni fazhab fa'alam liman zakar rajul kai abdullahi ɗan abbas ka je ka duba min wannan mutum ne wancan a ƙarƙashin waccan bishiya fazhabtu tunda ibnu abbas lokacin yana saurayi lafiyar shi kalau bai makance ba yace sai na tafi fa idan huwa suhaib sai ainihin na gano cewa suhaibu ne faraja'atu ilaihi sai na dawo gare shi ga Umar kenan fa qultu sai na ce innaka amartani an a'lama laka man zak ka nemi da in je in binciko maka wane ne wancan mutum wa innahu suhaibun ai suhaibu ne kana sai Umar ya ce murhu falyalhaq bina ka ce yazo nan muna neman shi yazo sarkin mu'mini na neman shi fa qultu sai na ce inna ma'ahu ahlahu yana tare da iyalin shi yana tare da matar shi Kala sai ce wa in kana ma'ahu ahluhu ko da yana tare da iyalin shi kaje ka ce na ce yazo wa rubama qala ayyubu wani lokacin ayyubu a wannan wurin yakan kara da cewa murhu falyalhaq bina wato a wani a wata riwaya wani lokacin in shi ayyuba yazo karantar da almajiran shi yana sake maimaita wannan kalmar yace wa in kana ma'ahu ahluhu murhu falyalhaq bina ko da yana tare da iyalan shi kace yazo dai muna ainihin son ganin shi walamma qadimna yayin da muka dawo ainihin Madina to kun ga Umar Abdullah dan Abbas ya dakatar da wancan labarin iya nan ya tsaya wace tattaunawa suka yi da Suhaibu wace suka yi da Umar oho sai ya dakata nan sai ce falamma qadimna da muka iso Madina lam yalbas amirul mu'minina an usiba sarkin mu'minai Umar bai dade ba sai da ainihin aka zo aka ji mishi wannan rauni din faja'a Suhaibun sai ga Suhaibu din can kuma ya zo ya qulu wa akha wa sahiba yana wayyo dan uwana wayyo abokina fa qala umar sai umar yace alam ta alam aw alam tasma qala ayyubu aw qala aw awalam ta alam aw awalam tasma wannan ayyubu ne yake fadin shin menene takamaiman riwayar a riwayar farko sai umar yace alam ta alam kai baka sani ba aw alam tasma ko baka taba jin annabi ya ce kaza ba ayyuba yace ko kuma dai ce waye awalam ta'alam kai baka sani bane aw awalam tasma shin ainihin baka san ma'ana da ƙarin ko shin alam ne ko awalam ne ma'ana ɗayan biyun nan dai Umar ya faɗi tare da cewa duk ma'anar su ɗaya ne baka san cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah ya ce innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i bi ba'd buka'i ahlihi baka san cewa annabi ya ce mamaci ane mai azaba sakamakon wani sashi na kukan da dangin shi suke ba anan sai faɗi bi ba'abi buka'i ahlihi ashe ba kowane irin kukan mutuwan ne yake jawa mamaci azaba ba wannan lafazin shi ya fa'idantar da haka ashe kukan zubda hawaye kuka ne amma bai jan azaba sannan kukan da ya zama kai ba al'adar ka bace ba al'adar mutanen ku bace sai ya zama mutanen ka suka zo suka kirkiri wannan kuka a kanka da ka rasu wannan kukan ba zai ja maka azaba ba ko kuma ya zama ko da al'adar ku ce sai in kayi wasiyar ai maka to kai baka yi wasiyar ai maka ba sai aka yi maka to ba zai ja maka azaba ba wannan riwaya ita ta taimaka malamai suka yi waɗannan fassarori cewa ashe ba dukkan kukan mutuwa ne ke jawa mamaci azaba ba sai kukan da ya zan ko dai kai ne ka ce a yi ko ka san ƴan uwanka masu ɗabi'a kukan mutuwa ce kuma baka hana su ba tun kanka mutu ko kuma abu ne wanda ainihin dama yana daga cikin ɗabi'unku kuma sai zan kai kanka tun kafin ka mutu kai ma an yi mutuwa kana yi ishara akan wato kai ma an ka mutu a iya maka kenan Allah sai kana mai riwaya yace fa amma abdullahi fa arsalaha mursala shi dai abdullahi sai aika da dan aike a je ainihin wato a hana waccan mai kukan mutuwa wa amma umaru fa qala bi ba'abi Umar ku ne cewa ya bi ba'abi wato wani kuka ne ke jawa mamaci azaba ba kowane kuka din ba fakuntu shi ainihin mai riwaya Abdullahi dan Abbas ya ce sai na miƙe fadakaltu ala Aisha sai na shiga wurin Aisha wadda malama ce daga cikin ainihin malamai mata na sahabbai fahaddastuha sai na bata labari bima qala ibn Umar na bata labarin abinda Abdullahi dan Umar ya ce fa qalat sai ta ce la wallahi na rantse da Allah abinda Abdullahi dan Umar ya faɗa ba haka bane ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qat tunda manzon Allah yake bai taba cewa innal mayyita yu'azzab bi buka'i ahadin cewa ane wa mamaci azaba saboda kukan da ainihin wani ke mishi ba Aisha ta yi musu cewa annabi bai faɗa haka ba walakinnahu qala sai dai annabi ya ce innal kafira yaziduhu Allahu bi buka'i ahlihi azaban Allah na ƙara wa kafiri azaba in kuma ƴan uwan shi su ne mishi kuka wa inna Allah lahu wa abhaka wa abka sai Abdullahi ya ce to ai dama al'amarin haka yake Allah shi ke sa dariya shi ke sa kuka wala taziru waziratun wizra ukhra wani rai baya ɗaukan laifin wani rai abin da yake faruwa anan shine shi Abdullahi dan Abbas da shi kan shi ya rike wannan fahimtar wanda ya samo daga malamin shi Umar cewa annabi ya ce ane wa mamaci azaba sakamakon kukan da dangin shi suke mishi da Aisha ta zo ta yi musu wannan hadisi sai ta ce ba haka annabi ya faɗa ba annabi ya ce kafiri ana ƙara mai azaba ne sai ta kawo wannan aya sai ta hujja da ita ai wani bai ɗaukar laifin wani sannan sai shi ibn Abbas sai ya tashi daga fahimtar malamin shi sai koma kan fahimtar wannan sabuwar malamar tashi ita ce Aisha har ma sai karfafi maganar Aisha da cewa ai dama Allah ke sa dariya Allah ke sa kuka ishara akan cewa mamacin ba ma za a yi mai azaba ba gaba ɗaya ko da an yi mishi kukan mutuwan domin kai kanka da kake kukan ba za a yi maka azaba ba tunda kukan wa ke sa ka Allah dariya wa ke sa ka Allah to kuma Allah zai saka kuka kuma kai a yi maka azaba Allah zai saka dariya kuma a yi maka azaba hujjar da Ibn Abbas yake son ya tabbatar kenan amma a ƙashin gaskiya yadda matsalar take shine akwai bambanci tsakanin maganar Umar da maganar Aisha ita Aisha ba ma musun ta ji wannan hadisin cewa Allah na ƙara wa kafiri azaba saboda kuka da ake mishi to amma bai kamaci Aisha ita kuma ta musun cewa ainihin Umar ya haddato wannan hadisin ba zai yi annabi ya faɗe su duka don dukkan su ba sa warware juna kafiri ana ƙara mai azaba saboda kukan da dangin shi suke mishi musulmi kuma ane mishi azaba saboda kukan da dangin shi suke mishi wato shi kafiri dama yana cikin azaba sai dai a ƙara mai yanzu in yan uwan shi sun mai kuka musulmi kuma bai shiga cikin azabar ba amma in an mai kukan mutuwa kukan mutuwa yana ƙara mishi yana sa a yi mishi azabar ko da da ba a yi mishi to wannan ita ce magana ta gari jama'a mun gane wannan da kyau ku haka zamu ji imam muslim zai ta kama mana waɗannan lafazan duk ƙarshe dai abin da suke nufi kenan insha Allah قال أيوب أيوب يتي قال قال ابن أبي مليكة ابن ابن أبي مليكة يتي حدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول قول عمر وابن عمر قالت yayin da Aisha labari ya kai mata ga abin da Abdullahi dan Umar da mahaifin shi Umar suke faɗi sai ta ce innakum latuhaddithunani latuhaddithuni an ghairi kadhibina wala mukazzabina an ghairi kadhibina wala mukazza baini ta ce kuna bani labari daga wasu mutane waɗanda ba makaryata ba ne su biyun kuma ba abin a karyata su ba ne walakin na sam a yi sai dai ji yana iya kuskure yanzu ita tana cewa ne umar da ɗan shi abdullahi ɗan umar ba ƙarya suka yi ba jama'a an gane sannan kuma bai yiwa a ce musu makaryata amma ji yana iya kuskurewa jama'a an fahimci wannan da kyau ko yanzu kun ga ma'ana wannan shine yadda salaf suke wa malamai kenan in sun yi kuskure to haka duk wanda ke bin manhaji as-salafi haka zai bi duk malami in ya kuskure ba za a ɗauki kuskuren shi ba duk girman shi kusan wannan babu wani malami da girman shi zai sa a ɗauki magana shi sai in magana ta zan gaskiya ce in ta zan kuskure ce girman shi bai gyara ta dole za a yi watsi da maganar in ya so shi ba a ƙaryata shi ba ba a zage shi ba amma an kuskurantar da ainihin magana shi to duk wanda bai ɗauki haka ba kowane ne shi ya tabbatar da cewa ya ɓata kuma shi ɗan bid'a ne duk sanda aka ce ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza aka samu wani malami cikin malaman fiqhu ya faɗi magana akasin wannan duk wanda ya zagi malamin fiqhun akan ya faɗi wannan magana da ake ga ta saba hadisin wanda ya zagi malamin fiqhun ya zama dan bid'a kuma ya bata haka duk wanda ya ɗauki maganar malamin fiqhun ya aiki da ita bayan ga hadisin ya zama dan bid'a kuma ya bata to menene abin da yake daidai shine ka ɗauki maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kai aiki da ita ka tura ta malamin fiqhu gefe guda shi kuma malamin fiqhu kai mishi addu'a to ka tsira duk abin da kai in ba wannan ba sunan ka batacce dan bid'a hallakakke abin kuma a tabbatar da cewa kai batacce ne dan haka jama'a sun wannan babu wata dabara da ake in aka ce ga wani malami ya bayar da ainihin fatawa ta saba wa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ai ta kokarin sai an murde ma'anar hadisin ta dawo ta yi daidai da fahimtar wannan malamin kamar hadisin cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ɗaya daga cikin ku yana azumi sai ya ci ko ya sha da mantuwa Allah ya ciyar da shi Allah ya shayar da shi babu ramuwa akan shi babu kaffara hadisi ne sahihi al-Imam al-Bukhari da Muslim da al-Imam al-Hakim a cikin kitabul Mustadrak suka ruwaito karanta Bulughul Maram to sai mai risala ya ce a a in mutum ya ci ko ya sha da mantuwa sai ya ainihin rama guda ɗaya wannan magana ba ta da dalili daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai a aje maganar gefe guda mai risala a ce Allah ya gafarta mishi sai a ɗauki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai a aiki da shi amma in ka tafi kana ta'awili ai abin da yasa su malamai suka ce a rama saboda kar mutum ya je yana murna yau ya samu ya ci ya koshi kai kanka da kai da maganar ku duk baki ɗaya kun zama bid'a da kai da maganar ka kun zama batattu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko babu wani ta'awili da karka nemi yin kwaskwari ma ba zai yiwu annabi ya ce babu ramuwa babu kafara wani kowane ne in ya ce da ramuwa da kafara ba za a ɗauki maganar shi ba kuma ba za a zage shi ba yana nan da girman shi wannan kuskuren da ya bai rage girman shi ba amma ba za a ɗauka ba to tun da an, an tabbatar da girman shi an yi mai addu'a gobe in yi wata magana daidai to kaga sai a ɗauka kenan tun da dama ba a ce shi mutumin banza ba ne don haka sai kun fahimci mazhabin yaya mazhabin salaf din yake in ba haka ba wannan dirkaniyar da kuka taso a ciki ba za ku iya gane mazhabin salaf ba mazhabin salaf kamar kamar direba ne wanda ya iya mota an kawo mai hudu zai iya ja an kawo tasi zai iya ja an kawo fijo zai iya ja shin an kawo jirgin ƙasa zai iya ja in an aje jirgin sama zai iya ja duk yadda ka kai ga kana ganin kai malamin sunna ne ran da ka tashi daga bin mazhabin malikiya ko shafi'iya ko ahnaf ko hanabila ko auza'iya ko wacce irin mazhaba ran da kace zaka bin mazhabin salaf sai ka je ka koyi yadda ake bi sai ka je ka koya duk kwarewarka ga tasi ga, ga fijo babu yadda zaka kware da fijo a aje maka jirgin sama kuma ka ja shi sai ka je ka koya haka al'amarin yake Allah madaukakin sarki shirye da mu قال حدثنا محمد بن رافع وعبد, وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قالت توفيت ابنة لعثمان بن عفان لعثمان بن عفان بمكة ابن أبي مليكة يتي وتأتى عثمان تارسو مكة قال يتي فجئنا لنشهدها sai muka je wurin jana'izarta kala yace fa hadara ibn umar wa ibn abbas akwai manyan malamai da suka je wurin jana'izar kama abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas kala sai yace wa inni la jalisun bainahuma ni abdullahi dan mulaika ina zaune tsakanin su kala yace jalastu ila ahadihima sai na zauna kusa da ɗayan su thumma jaa al-akharu fajalasa ila jambi sai ɗayan yazo ya zauna gefe na sai suka sani a tsakiya kenan وقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان sai Abdullahi dan Umar ya ce wa Amru dan Usman wa huwa muwajihu suna zaune suna fuskantar juna ala tanha anil buka kana jin mata na kuka a cikin gida ba za ka hana su ba fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaihi saboda manzon Allah ya ce mamaci ane mai azaba saboda kukan da dangin shi suke mishi fa qala ibn abbas sai ibn abbas yace qad kana umaru yaqulu ba'da zalika ai Umar ya kasance yana faɗin magana irin wannan sun haddasa sannan sai shi Ibnu Abbas ya bada labarin fa qala yace yadda na samu Umar ya bada labarin sadartu ma Umar min Makka da ni da Umar mun fito daga Makka hatta idza kunna bil baida sai da muka kama hanya zuwa Madina tinkis wato takanas mun hau kan hanya idan huwa bi rakabin tahta dhilli shajara sai muka hangi wasu jama'a a karkashin bishiya karkashin inuwar wata bishiya wa qala dhahab sai ce tafi fanzur man haula irrakab ka je ka duba waɗanne jama'a ne waɗancan fa nazartu fa idha huwa suhaibun sai na duba sai naga ai suhaib ne qala sai ya ce fa akhbartuhu fa qala sai na je na bashi labari sai ya ce ud'uhu li ka je ka kira mini shi qala yace faraja'atu ila suhaibin na koma fa qultu nace wa suhaibin irtahil falhaq bi ami'a falhaq amiral mu'minina ka taso ka hau abin hawanka ka riski sarkin mu'mina yana kiranka falamma usiba umar yayin da aka ji wa umar rauni dakhala suhaibun yabki yaqulu wa akhahu wa sahiba sai suhaibu ya shigo yana kuka yana ya shiga uku wato wayyo dan uwa wayyo ainihin abokin shi qala umar ya suhaib atabki alayya umar yace kake mini kuka ya kai suhaib وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بايا من زون الله يأتي إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه ماما تي أني ما أذابا سبو دكوكا دا أينهم وسو دا كتكين دنجن شي سكيمش فقال ابن عباس في ابن عباس يأتي فلما مات عمر يعين دا عمر يموت ذكرت ذلك لعائشة نجي نجي وعائشة فقالت سيتتي يرحم الله عمر الله يجيك عمر كنجي هكا أكيد mu ma duk haka muke duk wanda ya ce mun taba zagin malamin fiqh ko kwaya ɗaya ne ka ce ya kawo maka malamin fiqh ya kawo kasar ko ya kawo maka a rubuce mun fahimci wannan gaskiya da gaskiya mu kan mun ce ba ma bin imamu maliku ba ma bin malikiya mu ba mu yaudare ku ba babu